إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na Rabi'u Thani hijira shekarar 444 wanda ya dace da biyu ga watan 11 2022 yau sha Allah za mu tashi za mu yi darasi na 110 cikin littaya motsa ta imama da ƙarfin hula darasi na 110 muna cikin magana fidiya dalilin yanki ko cire gashi wani abu daban da ya gabata da cire gashi sauransu mun zo kan mas'ala wanda imam malik rahimahullahu ke maganar cewa kakka kashe kwalkwata kakka yadda ka daga kanka ko daga fatanka ko daga rigarka an har mai aikin harami ya yadda kwalkwata daga jikin shi ko tuwon shi ko kan shi to zai ci yadda tahi guda na abinci na muka tsaya haka imam arzim wallahi hudu sai za mu tashi kala malikun man natafa sha'aran min alfihi aw ibtihi aw tala jasadahu bi nuratin aw yahlik an shajjatin fi ra'sihi li daruratin aw yahlik afahu li mawdi' al-mahajim هو محرم ناسيا أو جاهلا إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له أن يهلك موت المحاجم ومن جهل فعلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى abin da yake fi yin imam malika wannan magana shi ne kala malikun man na tafa sha'ar min amfi awa ibtihi duk wanda ya tsige gashi daga hanci ka cire wannan cire gashi wannan ka cire gashi daga hanci ko ka kama na hammata ka cire ko ka samu nura ta gwangwara sa ake cewa wani furodiyonu abu ne da ake sawa aka sa a gashi a je a gurshe kurin ba sai an aske ba kurin gashin sai zube gaba daya yanzu ma ku furodiyonu zamanin da ake mai wannan abu kenan ko wani abu ne ka sa a jikinka ka goge wannan gashi a wuya halika an shajjatin firasihi ko ka ji rauni a ka an rotsa ka a ka shanta rauni mai fasa kai kenan an rotsa ka a ka kana so a ma a yi miki wani a daban dai magani a wurin ka aske daidai wurin ciwon a kanka ka ace da daruratin daruwa ce ta sa ka aske gashin kan naka dalilin rotsi da aka maka a wuya halittu a fawo limodin mahajin ko kuwa kana so a makaho a keya haƙiya sai ka aske wurin da za a yi ƙaho don a ma kabar wurin ƙaho don a ka aske gashin kuma ka yi wannan aske gashi don wurin ciwo ko a ƙeya don a ma ƙaho kana da harami ita wani hurmin nasiyan a jahilan da mantuwa kai ko a kan jahilci kiranan babu uziri na jahilci ko mantuwa ya ce inna man fa'ala sha'in min zalik duk wanda ya wani abu daga cikin wannan abin da aka ambato fa'alai fidiya zai fidiya duka wannan ko aski ko abu duka kaman za ka fidiya na bayanin baya imma ka yanka dabba ko azumin kwana uku ko ciyar da muskini shidda kowane rabin sa'i bayan da gabata ne wannan shi ne bayan da imam malik ya yi ya ce za ka fa'adar fidiya za ka ba da fansa fi zalika kulli duka wani abin da ya ambato sai ce wala yan bari lau an yi halaka mawajin mahajin bai kamata da gangan ka yanke ka aske wurin don kai ka huba yi ya ce a manci hila fa halakar a sau kawai yami wanda ya manci bai sani ba ma sai aske gashin shi kahin ya je ya jiwa a ranar sallah ta layya ya ce iftada zai ba da fansa wannan shi ne abinda imam malik ya yi wannan amma za mu ga kuma wasu ruwa nan da ya taka ce baya bakin abin da ya kawo wannan fikin imam malik ce ba magana inganci ko dama dai malik ya magana tabbas kan magana Allah ga fusta musu sai sabon babi ma ya fa'alu man nasiya min nuski shay'a wanda ya mance daga cikin aikin haji wanda ya kamata a cikin aikinka sai kamance wani ba ka yi ba cikin abin da ya kamata ka yi misali hadaya kamance da kabar gari ko wani hadaya ta fidiya kamance ne da za ka yi ya ce haddasa ne ya haya an malik an ayyub bin abi tamima sukhtiyani an sa'id bin jubair an abdullahi bin abbas qala من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما ibn abbas na cewa duk wanda ya mance wani abu daga cikin aikin shi ko kuwa bari ne mantuwa ce ko bari kullum ya zub da jini kambacin fidiya ke kala ayyub da adadi shi a rawin hadiskin ya ce ban sani ba kala taraka shay'an aw nasiya shay'an talaka yace ko nasiya cikin biyu wanda ya bari yace ko ko wanda ya manci dan haka akwai sabanin akwai magana in mantuwa ce ba magana amma in da gangam ne ko za a ce zai ma amma mantuwa ta da bakanta shi zai nan duka biyun da ɗaya ne ko amma sai magana mai kai ko duk wanda kai ko mantuwa kamar da nasiya gabata ko mantuwa ko akan jahilci kai ko bari kai da gangam ga abin da yake kanka qala malik ma malik yace shi ne na gaya maka ya shakkar don kai mai ƙari ta yi man wanda ya mance ce ko ko wanda ya bari ƙari sai yana kwar shi kuma malik a ƙashin wannan ruwaya sai kawo hukumcin cewa ma kana min zalika hadayan fala yakun illa bi makkata wa ma kana min zalika nusukan fa huwa yakunu haisu ahabba sahibin nusuk kenan wannan abin da aka mance na hadaya in na hadaya ne kenan aka mance ba a yi ba to wannan ba inda za a yanka ta sai a makka amma wani abu ne na fansa fit misali na aski kamance ko ma'ana wani abin da ya bata baya kai a cikin mantuwa ko yanke wurce sauransu to ni iya ga wannan shine nusuk annaki ambata yake ni yana to wannan za ka yanka duk inda kake za ka ba da fansa in yankan tema mene ne za ka ba da duk inda kake ba cewa sai an kama maka mai bayani baya wanda ake cewa sai an kama maka hajjan ba daga ka'aba abin da yake na jaza sai shi ne dole shi dole an kashe maka ko ko hadaya ta misali ta tamattu'i wadda kamance hadaya ka zo misali wani misali ba ya je ya umara ya haji biyan ka hadaya ba ko ya zo nan sai ba da akai a yaka can yada kuɗi a yanka mai a makka amma wani abu na aski ko wani karocin abu daban kai wani na muhalafa ko a wajen wasu tsallake mikati duka wannan za ka iya yanka abin da ya kama ka addinin da kake ba ya ka aika maka ba wallawa ala yanzu zai jami'ul fidiya zai tattara maganganun mamalik wanda zai hukumci kansu abin da yake da alaka da fidiya fansa yawara cewa ƙana malikun fi man arada an yalbasa shay'an min athiyab allati la yanbaghi lahu an yalbasa wa mur aw yuqassir sha'rahu aw yamassa tiban min ghayri daruratin li yasarati mu'nat al fidya alayhi qala yanbaghi li ahad an yaf'ala dhalik wa inma urkhisa fihi li darura ala anna man fa'ala dhalika al fidya nan fi imam malik abinda yake bayani cewa fi man arada an yarbata shi wanda ya so kurin kake bukata kai duk da an ce harami za a yi a sa zani da izar da rida mayahi da zani kai kana bukata ka sa kayanka sai ka sa riga da wando wadda allaci la ya bugi da albasa bai kamata ka sa bukata sai da kamata ka sa ba o murim kana cikin harami kai haka aw yuqassiru sha'rahu ko ka san ba a taba gashi kaje kun zaka zaka yi in ma sai sai ko ko zaka ka ci da gashin ka ne kurin haka ko kana san shahwa tarare duk wannan sauya kaya yin aski shahwa tarare da ake magana malaka ce haka kurin ba darura min gaira daruratin risarat wanda tarfidiya dan kurin iya da hali me yasa kurin ke tunda iya da hali me dan ya tunda me da kunna yanka na yanka sakana ina kowa da sa riga ta dordo na tsafa mutai ai ai na ai duka sun yaji ake dan ya san iya to he ce zai haka sai sa kayan shi da gangan dan yana da wadatar dabiyan fidiya ya sa riga da wando ko ya askin da gangan ko sai sai da gangan ko ya tarayen shi dan iya da abun badawar shi ce lissatin mudatin wata fidiya to ce bai kamata ga wani mutum ya haka da gangan don kana da hali ka yi ya ce wa ina ma urkhi safi da daruwa an yi rangoman wannan abin da aka ambata akan wata darura ne in kai ake ce aka ba da fidiyar ba da gan mukur iya akan darura ne dama aka ba da dama a sa kayan babu wasu ko a aske gashi inda matsala akan ko sa turare wani daban dai amma ba darura bai kamata mutum yi ya ce kenan wannan wani abu ne da akwai masu yi kamar akwai masu suke sam su ma sam aikin hajji su bisu jiwa daga sun kare su yanka ne kuma yanka masa su ta wasu su bisu jiwa da bisu zama mai na sam akwai ma na gauna wanda yaka shi bai bai zama mai na kwan wai ya san kai ne kun haya yanka mishi ya kwana uku wani ba ta lokaci ya ta wuce kwan ya ta maka ya bada yanka mai fidiya ta rashin kwanaki mina akwai masu haka da kiran da kamata mutum da gangan mai wurin ba ya ce wasu ila malikun عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك مغانا دا أكا بادا نا فدية من نسك أو صيام أو صدقة كون مغانا أبدا شمبايا wannan fidiya da aka ce a bada ta azumi ko sadaka ta ciyar da abinci ko yanka shin wanda wani abin ya haushi iya da zaɓi ya zaɓi wanda yake so ko ya yanka dabba ko ya azumi ko ya sadaka wanne ne akwai zabi shine aka wa malaka rahimahullahu tambaya suka ce kuma wa manusuk kuma shi meye da ake ce a nusukin a sakatan tamin siyama a nusukin ko Allah ta a nusuk to me nusukin da aka aka ambata wa kam ta'am kuma abincin da ta auta ta auta ta ta auta to wani abinci ne ake badawa kimar abincin wa bi ayi muddin hu kuma muddin da za a bada wani muddin da kusa akwai muddi na madina akwai na maka akwai na sham muddi wani muddin ne za a bada wa kam siyam da aka ci au siyam azumin nawa ne duka wannan tambayar suka mishi nan. eh wannan na daya akwai zabi ka zabi da cikin uku ka zabi daya a ra'ayinka kuma da aka ce sadaka ko ko sukin ko azumin shi sadaka me za a bada in yankan ne me za a yanka in ciyarwa ta ce mutum da za a bada don tambaya can babu ita a zahiri a can abin da ya bada ko za ka tambaya masa bayani dalla dalla tambayoyi ne da aka jero mishi a lokaci guda da dama aka masa ala guda sai yanzu kenan magana me nusukin abincin mutum da wa kam ta'am wa bi ayyin muddin za a bada wa kam siyam azumin nawa ne wa hal yu'akhiru shay'an min dhalika an yaf'alu fi fawrihi wannan abin da aka mato kai tsaye ne za a yi ko ana ɗan jinkiri bayan an yi yanzu abin da ma da zai bada amsa kan wannan tambaya sai ce kana malukum kullu shay'in fi kitabillahi fil kaffarat kaza aw kaza fa sahibu mukhayyar duk da ka yi magana kafara a cikin littafin Allah aka kawo ta khairu min siyamu a sakatan wani aka aka au auyin wani nan cika au to aka wani aukin fasahibuhu mukhayyar wanda aka dora ma wani abu da aka ce yayi imma kaza imma kaza suna ta imar na kaza to wannan aukin au kaza to me shi dole abin haushi iya da zaɓi a ciki wanda ya zaɓa ya yi na kai iya da zaɓi la kama mance na magana kafara ta rantsuwa ya ambato magana yan taddabawa magana magana ta yan taddabawa magana azumi magana magana yan taddabawa ko ciyarwa ya kama magana a yi cewa wani namiji sabsasa iyam shi a nan ya ce ya wanda bai samu ba ya azumin kwana uku shi ta rantsuwa ta kafara sabanin kafara ta rantsuwa sauran kafarorin galiba na kisa na zihari sauransu ana gabatar da 'yantarwa azumi tukon a kaciyarwa amma ita a ranar ce ta yi tarin azumi kuma na mijiji wanda bai samu ba ne ba damar 'yantar da bawa ko bai samu damar azumi ba bai samu damar ciyarwa ba to yi azumin kwana uku kenan a ita tarin tsuwa ciyarwa ita aka so a kan azumi sai ka cewa a kan rantsuwa idan mutum ya yi azumi na kwana uku alhali iya da halin ciyar da abinci ba ta yi ba kafara kafara ta rantsuwa kana da halin wadata ka ciyar da mutum goma sai ka azumi uku bai yi ba Allah ta yi babu babu yan taddabawa babu ciyarwa a wani halin ne aka ce kenan duk wanda ya azumi kalin yawa da amma ba su yi ba to mana ya gama kenan da inda aka auki wannan tun aka au to anan kenan misali an tada bawa ko kaza wannan kai yayi ko ciyar da abinci sai malik rahimahullah yace eh bayan yace kullu shay'in fi kitabillahi fil kafarat kaza au kaza abinda aka ce kaza au kaza fasahibuhu mukhayyarun fi dhalik mai wanda abin ya hau iya da zabi cikin wanda yayi ya ce a habbu ilai ce ai zalaka a habbu duk wanda ya suna yi baraka aisha na habbu ai fa zalaka fa'adda abin da so zai qal he yanzu malaka cikin hukumar ta mai tambayoyi da wani ya ce wa amman nusuku tambaya da kuka yi wa man nusuku ya ce fa shatu mun ce shatu an aka ce shatu ko aka ce me aka ce mai aka ce shatun ko wani suke ɗaukar duka ma'ana biyu a mini bayani a kansu a kan shatun ganam ganam a to a takace an ka ce shatun iya ɗaukar duk wannan gaba daya iya ɗaukar mai aka ce iya ɗaukar ƙaramar dabba rago tunkiya akuya ɗan akuya ba ce ma'az ba ko da'an ko taisin ko kamsh kenan kurin dai karamar dabba karamar dabba za a yanka ta yi duka yanka ta yi wa amma siyam amma azumi da aka ce au siyam fa salasatu ayyam azumin kwana uku za a yi wa amma ta'am amma ciyar da abinci da aka ciyar da abinci fa yatu'imu sita masakin za a ciyar da mutum shidda likulli miskinin muddani duka miskini muddi biyu mutum shidda kuma kowane miskini muddi biyu za a bashi ya ce bil muddil awwal muddin nabi sallallahu alaihi da muddi na farko da aka sani da annabi sallallahu alaihi kenan ya na madina kenan nace muku muddi akwai na sham akwai na makka akwai na abu amma na madina shine da shi ake aiki za ga muddi ko a yanzu wajen saidawa ko a saudiya ne zaka akwai bambancin daga wannan zuwa wannan amma na ahlul madina shine aula qala malikun kuma imam malik ke cewa wa sami'tu ba'da ahlul ilm yaqul idha rama al-muhrim shay'an fa asaba shay'an min as-sayd lam yuridu faqatalahu inna alayhi an yafdiyahu malaka ce na ji daga cikin wasu malaman su kenan suna cewa idan mai aikin haji ya ce shi wani abu ba shi bai niyan ji ba amma ya same shi wani abu na farauta ya ka samu lam yurdu ba ne shi kai ba amma faqatalahu dai ka kashe shi duk da ba shi ba kai ni tunda ka kashe shi dai yace inna alayya an fidiya wajibi ne akan ka ka bada fidiya ta wannan abin da ka kashe zama da sayin shi ka bada fansar shi wa kadhalika al halal yarmi fil haram na mekin da al halal mutumin da bai cikin harami shine nan al halal haka nan mutumin da bai cikin harami yarmi fil haram shay'an fa yusibu saydan lam yurdu kana cikin ranar na gama kuce abin aiki abin maka akwai wanda yake cikin niyyar aikin haji ko bai shigo harami ba laifi ne ya yi sarauta inda saba kasa ne ko kuma ita kuma makka hurumin makka da mai aikin haji ba mai aikin haji ba haramu ne ka yi harauta a cikin haramin makka to ne yake magana shi ma wanda bai cikin aikin haji ko da baka cikin harami amma a cikin harami na maka sai ka jehi wani abu ba kan ba da ni'i ba ya ka bige wani zomo ko bari wani abu wani wata ne ya ka bige to wannan abin da yake kanka ya ce shi ma kai ma kenan za ka ba da fansar wannan abu ya ce ina aliyar a nufidiyar wajibi ne ka biya fansar wannan abin da ka kashe yace li anna al'amada wal khata'a fi zalik bi manzilatin sawa domin kashe harauta ba ce da kuskure kai in dai kashe kayan harauta da kuskure ne da gangam kai gurin hukunci guda ne qala malik kuma duk da fikin take cikin imam malik rahimahullah ke cewa fi alqawm yusibuna sayda jami'an wa hum muhrimun aw fi alharam ya ce haka mutane ne jama'a suka yi taron dangi suka yi tarayya wajen kashe wani abu na harauta suna cikin harami aufil haram ko kuwa ba cikin haramin aikin hajji ba suke amma a cikin haramin makka sai suka yi tarayyar kashe wata barewa ko zo wani abu daban da ya suka tarayya ko kai haɗin gwiwa wajen kashe shi ka taryo can ya taryo can aka bige ka rike ko ya halbi duka ne sai malik ramu da ke cewa ya ce li anna al'amada wal khada fi dalik bi manzilati sawa'a qala ara anna ala kulli insanin minhum jaza'ahu in hukima alayhi in hukima alayhi bil hadi fa ala kulli insanin minhum hadi malik ya ce in kuka haɗin gwiwa wajen kashe abin marauta ko yan abuna cikin ne aikin haji ko shin misali barewa sai aka zo aka diba ga sakamakon barewa za a ba da misali mai a bayan ko akuya ko to wannan abin da aka dora kowa musu goma ne kowa sai ya ba da akuya a kansa duk da ya kashe ko amma ba a cewa ai ɗaya za a bada kowa sai ya ba da akuya kamar da aka yi misali taron dangi wajen kashe wani abinda shi ya kafara diya ce a raba bada a ba ma yan wunan shi amma kafara kowa a cikin ku zai kafara ta wannan kisa da kuka tarayya wajen kashe wani duk kowa da hannu kai ka bugo shi can wannan ya taka misali na kitan na mota na wani ya jeho shi ya jeho shi kasar mota shi mai mota taka haka kowa ya yi shi ya jiwo shi ya taka shi ya jiwo shi taron dangi suka yi wajen taka mutumin kaga nan kenan wajen kafara kowa zai kafara shi wannan ya jiwo shi wannan ya taka kamar da aka kwanan nan a tsirin fasko to kenan dai kuka tarayya abinda shi ya kafara to kowa sai ya yi shi ne ce an na ala kullum insanin minimum da za a kowa a cikinsu zai ba da fansa da ta hau kan wannan abin da aka shi in hukima alayhi bil hadi aka mai hukunci da hadaya fa ala kulli insan minhum hadin kowa ya bada hadiya shi wannan ta fansa ke yace wa in hukima alayhi bil siyam in wani azumi aka ce za a yi in azumi ne shi ma kana ala kulli insanin minhum siyam kowa azumi zai yace wa misali zalika alqawm yaqtuluna rajulan khata haka magana kenan yace haka mutane suka kashe wani akan kuskure fatakuna kafaratu zalika itqu raqaba ala kulli insan minhu aw siyam shahrayn mutatabi'ain ala kulli insan minhu banda da kenan yace misalin wannan da ya kawo yanda mutum mutane za su haɗin gwiwa wajen kashe wani akan kuskure to kafara da za su yi imma ita ke raqaba kowa ya tsada bawa ko kowa ya azumi sattin a jere a kan kowane mutum mutum nawa ne suka yi taron dangi wajen kashe wani kan kuskure kuma dai kana malikun marama saidan aw sadahu ba'da ramihi aljama'a wa hilaka ra'sihi ghayra annahu lam yufi inna alayhi jazaa'a dhalika sayd nan wata mas'ala ce wanda kasami bayan a baya ko masa ganin da kai jiwa shikenan to malaka iyakan jiwa ba ta halitta maka haka sai ta yi duk wanda ya jehi wani abun harauta ausadahu ba da rabihi ko ma'ana jamara ko kai harauta bayan ka jiho jamara wai lakar asi ka asiye kan gashin ma amma gara a naulan mai fit ba kai tsabin fada ba kai je kai harauta ya ce ina alaji za ka biya jaza a sayid لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا إن كن وروري هرمي توكي فروتا ومن لم يفد فقد بقي عليه بالسكين والنساء sai ta yi duk iya kan kashe mamalin amma ai wanda bai tawafin ifada ba bai shi damar shago turare ko mu'amala da mata kenan bi irin akwai saura kenan tunda akwai saura abinda bai yi ba sai malaka ce in ya yi ko da ya yi jiwa zai ba da fansa ta abin harauta ƙala malikun laisa alana muhurin fi ma ƙata amina shajari fil haram she'un walam ya buluguna an na ahadan hakama alaifi bishai wa bisa masana nan masala ta ai an san makka nan salam ya hana yake ciran iccen makka ko ciyawa na bi hana laihi ne hurumin maka ba a tara ko laihi ne ya ce to nan to shi matsayin wanda ba harauta bai amma ya ciri ita ice a maka to nan malik ya ce gaskiya babu wani abu da aka ɗora mai na fansa domin ya ce walam ya bulogo na an na a hadan hakama a laifishe don samu wani labari ba a wajen magabata wanda ya kawo ga hukumin da laihin ga hukuncin wanda ya cire ita maka ga abin da bada yace ban samu a wannan labari da ba amma duk da kace wa bi isa ma sana amma tar Allah wadan abin da yi lahi ne amma ba ne bashi da nasu da yace zai bada kafara kan kaji ga kina ba dora abin da bashi da shi ko me samu nasu wajen magabata ba ko ba ga anan ba ko cewa shi bai samu ba kenan umma ne samu kenan ya kashi ta shi shi ne tawalla mai buluguna ya tsaya kan abin da yake bai ƙadi ba dai sai ƙada malukun fillazi ya ji halu auyan sasiya masalasata ayyamin filhaj auyan maradu fiha fala ya sumuwa hatta ya ƙadin baladahu ƙala luyuhidi in waje da hadayen wa illa falesun sata ayyamin fi alihi wa saba'atan ba'da zalika nan magana da yake kan cewa wanda ya mance azumi da aka ce za ta yanfi hajji ko wasu mata zara jatu ka mance ko kai rushin lahiya ba ka yi ba haka zo gida to shi dai zai ba da hadaya an ba hadaya ba ce to za ka azumin kwana uku kuma ka yi bakwai daga baya ka samu goma ne ta da mun ce magana ita hadaya ya dai a aika can makka a yanka ta sai ka ba da yanka amma azumi akwai na kana yi wannan babu ya kare na kan magana ta fidiya sai jami'ul hajj nan kuma zai magana akan mas'aloli ba tare da ya ware kan kaza ba mas'aloli na aikin haji yace haddathana yahya حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاء رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه الآخر جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج abinda abdullahi bin amur suke ba labarin cewa manzan salasalama ya tsaya a hilin arfa cikin mutane ta mai tambaya zo tambaya linnas wannan sai sa'alun muna suna ta tambaya ana cikin tambayoyi ya ce faja a wurin sai wani ya zo faƙala lahu ya ce ya rasulallah lamu asho fahalakatu ƙabil an anha ban ka aka ba kuma ta namance he ne aski kahin in soke dabba ta zaga muku asali jiwa ake farawa ya a soke a yi aski amma an ji an tartibi ne haka ne to amma sai kishiyar haka bai soke dabba ba kuma ya zo ya aski sai faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam in har wala haraj nisa ka soke ba da komi don ya akas kenan ba wani laifi ba abinda zai annabi ce kun bai laifin komi ba kuma yanzu ka je ka soke sun mu jawo akar kuma ya ƙarshen wani ya zo faƙaɗa ya rasulallah ya masa annabi لم أشعر فانحرت قبل أن أرمي يا مثلا الله بنكا أكابا هي نسوك دبل كاين نزو يجيوا نجيوا هكا ماتا أي أبقو شكو من يجيوا يفارا بيبا سوك دبل قال ارمي كم ولا حرج كجي كجي وهرز كم بكبالي من تواتي بان أبنى قال labin amurba suke cewa masu ila rasulun salama a she'in uddin wala akhir illa kala ya fa'al wala harin a ran nan ba abin da aka manzo ana tambaya kan wani aiki kamata a kuddima an gabatar da wanda kamata a jinkirtas wala akhir ko ko an jinkirtar da kamata a gabatar da shi duk abin da aka yi ce kurin ya fa'al wala harin ne ya so ya kore maka tartibin wajibcin tartibin amal yau munaha bayan jiwa yanka aski kabir fada kenan abin da yi ne wannan jiro na bai amma dan mutum ya saba ba abin da ya bai laihi ba amma a faɗa abin da yi ne aula wancan bayanin da aka yi na jiro wannan ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة كبيرات هذا إني داو daga yaƙi ne ko daga haji ne ko daga umara ne shi da in daga bulaguro al-muhim dukkan in ya hau saman sharaf saman tudu saman tudu za a gangara yana kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sun mai kulu kuma sai ce la ilaha illallah nan duk da akwai masu ganin wannan iyayenta a shigowa in ya hango katangun gari ko na madina amma abin da yake aikace na kabbarori dukkan tudu da gangare a yi tasbihi sai kuma sana saudiya na gama najeriya jihohin da suke da shari'a suna haka nan dukkan tukkan tudu sai da an sa allahu akbar an kawo tudu suna ce ta balaguro an kawo tudu kai kafara an gangaro ka ce subhanallah ya cikin suna ta balaguro kana tahiya a inji ne a mota ne an zo daidai kan tudu kai allahu akbar kai kafara an gangaro subhanallah to kenan kenan na kan kabbarori kuma yana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya mulki na hakika tabbatacce duka nashi ne malikal mulki na kuma walahul hamd Allah shi cancanci godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai aibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu bautar Allah sajiduna muna masu sujada da rabbina hamidun kuma muna masu godiya ga Allah ubangijinmu sadaqa Allah wa'ada Allah ya gaskanta alƙawarin shi wa nasara abdahu ya taimaki bawon shi wa hazama al-ahzaba wa'adahu ya karye rundunar kafirai shi kadai Allah wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo ta ba imam malik wa haddathani an malik an ibrahim bin uqba an qurayb mawla abdullah bin abbas an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi mar'atin wa hiya fi makhaffatiha فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بدبعي سبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر نعم لي وكان أبرك باللاباري مزان صلى الله عليه وسلم أنا تهيا مر بمرأة في في محفتها يا زوجي وتوجا وتمشي mahaffa kamar zaman darbuka ce abinda mata ke hawa kamar su tara a kan alwasu kan dabba kamar zaman su darbuka ce nan da suke hawa sai wani mata sai wani ce mata ha ha za rasu wani manzan Allah ne ba ba san shi ba wannan manzan Allah ne sai mun karanta cikin gata wani wanda ruwa ta bukhari ta kawo cewa da ya isko su cewa manar kawo su wani kuma su wane ne ɗan ina ne suka ce mana an tare kuma wani ne a su ba da ba an zo aikin haji sun zo da garin su su ba bayan mutum ne ba amma sun zo aikin haji kuma musulmi suke ba ba sama tsala tsara ba da yanzu kuma ce su waye suka ce kai kuma wane ne ya ce ni rasulun layi ne a nan da ke nan san shi ne to shi ne tambaya da sanin ba ta yi take tambaya ta zo mace da ɗa shi fa aka zabi da ba a yi sabi ta kamo damtsa yana ta daga yaransa damtsa yaransa ta daga shi damtsa ta ce alihaza hajj yarsu da wannan iya da haji yanzu za ta yawa ɗanta haji ya ce na'am ƙwarai amma ke kuma wani kina da lada wannan shi ne abin da ake bayanin cewa mun san ana maganar an ɗauke alƙalami ga yaro da mai barci da mahaukaci wani shi da ake kawowa iya daga cikin rahama ta Allah cewa aikin alkhairi din yaro yayi ana same cikin takardun shi ne girma iya samu sakamakon shi da kaga annabi ta na'am iya da haji kuma yaro kan yi wanda da haka ma aka daga yaro karimi ne shi ne aka ce haji iya da ladan haji duk da bayani aka bata ba ta ɗauke mai hajin bayan ya balaga shi ne aka ce ya wale a hausa ya wale a yi girma ya zama alhaji ita kasar ya wale ya bi duk wannan suna ne namu na takarunmu ya ce sanin larabci sanin ba larabci zai ce ya walat ya walat shi ya ga ya walat to ya walat shi ba takar ba jiki biya ka ce a cikin ya karshen da ne ko ya ce ya walat ya ce ya wale ya ce ma yaro alƙarama alai sai ya wale to yaro ba ya ne ba larabci ya bi ya bi ya bi to shi ya ce ya bi ya ce ya bi ya ce ya bi duka abin da rashin sanin abin da ke wadi ke dan ce ya wale karamin alhaji ga duk an ce ya wale a hausa mu to karamin alhaji ke ce ya wale dan an ce ya bi karamin hajiya to kenan akwai ana iya ma yaro karamin haji amma wannan hajin ba ta doke mai hajin musulunci ta faran kuma shine hujjar yaro iya samun ladan aikin alkhairi kuma wannan yakan sa ma yara akwai da dama yara balle masu karatu ko na aikin tashi cikin tarbiyyar islamiyya in ka ce mai yaro abin da ke bai lada sai ka tuke muka mawa alace maki yaro zai warware iya da hankali mu mai ya san komi an bai balaga ba bai cikin alƙalami to yanzu da abin zai wani karatu zai na sallar zai bai lada ya kai shi wala da ya ga bai wala ba ya wala ku zai baka lada gaskiya ga yana iya samun kuzari a shi ma iya da lada iya da lada kuma wanda ya sa shi iya da lada shi uban da ya sa shi kenan zai samu abin a cikin sakamakon shi tabbas wannan shine madogara ta mana magana yace mata na'am walaki ajr ke ma kina da lada da kika yi aikin shi sai ina ga nan ne ko sai wa haddathani an malik an ibrahim bin abi abla an talha bin ubaydillah bin kariz أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما روي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل ينزل الملائكة to wannan ruwaya abin da ke cikinta kamar da labarin ya zo da ƙwabid labin kariz cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a gaba maruɗe shaitan yau ba a gaba shaitan a wani wuni wanda huwa fi asagar wala adahar wala ahakar wala agas wurin da ya yi kaskanta da wulaƙanta da tozarta da bakin ciki kama yau arfa me ya kawo haka illa lima ra'a min tanzul marhama sai abin da ya gani na sabakar rahama wa tajawuz lillahi dum izam da yadda Allah yake barin kama bayi da lahi masu girma wannan abin da ya gani ke bata mai rai yake bakanta mishi rai wannan babu wata rana wadda ta yi wannan wani arafa illa ma uriya yawon badar sai abinda ya gani a yakin badar na ne a badar na magana ya ga jibril yana shirya yana shirya mala'iku wanda su yi nan yana ran mala'iku duke nan gurub-gurub ya raba su wannan ruwaya tana da rauni wajen isnadinta amma ba ne sananne wanda da nasin ra'ayin da suna tabbatatta mala'iku sun sauko bada kuma da yanda an san shaidan kullum abin da ke bakanta mai rai ya ga Allah subhanahu wata'ala ya yi ji kai ko rahama ga bayi suna ranar arfa da ya tabbata Allah subhanahu wata'ala na kaju da alhazai da suke hilin arfa zai gwada wa mala'iku ga bayina nan sun zo shi'usan gubaran sun zo cikin ƙura kai furtutu sun zo gare ni yan kira baƙi ne na Allah baƙi na ne kuma ni zan karce kashi zai ce ina shaida muku ya ga mala'iku waɗannan duka na gafarta musu kenan mun san wannan ɗabi'atar hal shaidan zai buƙi ciki tabbas kuma da yadda ya tabbata a badar mala'iku sun sako tabbas yaƙin badar sun yi musharaka da ya da musulmi wajen ya ƙaƙa hurai wanda suna ga haka ana gano kisan mala'ika da na kawo misali lokacin da abbas ai ya zo bada musa abbas tun a maka iya da imanin manzana zama iya mazuna da amma bai iman shahili ba kuma zaman jama'a cikin gari tare ke da kahure mun muna labarin hatta hijira da yi akaba da aka yi da ansar da abbas aka yi shi ya rako manzana salama cikin dare gamuwa da ansar a wannan kwari a wannan cikin duhun dare aka zo aka sa hannun yarjejeniya mazana ya je hijira zuwa madina wanda har yanzu takwamin shi a hannu wanda a gaban shi mazana kuma ya gaya mishi ita ya iya kan huri amma iya kare mazana na zalama ya abin shi aka zo da shi a nan haike ce kai kiwa duka alama ina ga duk yadda mutum da yara ne bisan da galar tisha ba cikin mutanen madina shi ya zama daga bisan su ba kawai kai mun dan nan wani jan halaka mun da shi kaza kaza da kenan akwai da ya jima da fahimta amma ya kasa bayyana da salamtin shi sai sa har aka zo huta badar manzala yi hijira iya maka cikin tare da aure aka yi hijira iya nan maka aka zo huta ya kal musulmi ya aka huta da shi aka kama shi a cikin kamammu a ba rabanya mutu da aka ɗaya suka suka ɗaya mai shi annabi cikin dare zuwa ce ɗaya mai shi da kyau kai kubci ya ce wata ɗaya mai shi da kyau kai kubci akwai fansa ɗaya mai shi da kyau ce duk wasu ta muhammadu da kawo haka ɗaya mai shi da kyau to da aka zo mai sai wanda ya kama shi annabi salama ya yi magana da akan shi ka ce a sai suke gardama da abarci kai ya kake ba kai kama na ba kai ya kake ya ci ne kama kama an ga annabi ce ya ce wata musulmin ba kai bane mala'ika ne kama maka shi shi ne mala'ika ne kama mashi tun ne tabbata mala'ika ne kama shi kai kullun kama ne ka sai annabi kullun ba kai kamo shi ba kidan shi an bar ya ludo ne ba wani kama shi ya ludo ne kama ba wani ba ya ludo kamu ne kama da musamman ne kidan tabbata mala'iku sun halarto badar kuma sun yi musharaka tare da musulmi amma wannan ruwaya makaranta ba ta da inganci gaskiyar magana سي ناني وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة عن طلعة بن عبيد الله بن, بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له kaji abinda yake ruwa yake nan abinda yake wannan ruwa ya ina ga ka ne manzana sallallahu alaihi wasallam yace afdalu du'a mai yiciyar addu'a du'a yawm arfa addu'a rana arfa ta kuci nan ana makaga akwai addu'o'i na ranar juma'a duk gasanan dai amma ta ranar arfa ta kuci kuma nan ranar arfa ba a keɓance ba cewa sai a arfa shekta magabata kwarai suna ribata lokacin wunin arfa ko da suna gida ba sai a maka ba wunin gaba daya ba sa'a bace ba ita juma'a wata sa'a ce aka keɓance ita kun wunin gaba daya shi ne ka ce nan rama ta Allah eh juma'a ana ta fama wata sa'a ce zaka ta fama iya baka samu ana sabanin kanta amma nan wunin gaba daya ne kidan tun daga asuba kai ta yi wunin gaba daya iya da fadala ta addu'a ta ansar addu'a wunin alfa gaba daya kamar kwalle daga abu ne mai hadi rahama Allah ce mai hadi aka bada ta a wannan wuni kidan wuni ne na mutum ya tsaya kwalle ya gabaci Allah na neman biyan bukatar shi a wannan wuni mun yi ce addu'a rana arfa ya ce kuma wa afadar makultu ana wa nabiyu ne min kabali la ilaha illallah ya ce kuma abinda mahicin abinda ni na faɗi da annabawa na annabawa ka annabawa ka hina su abin ke annaba su ka hina abin mahicin abin suka faɗi gaba da gani hasu ba abin da yi kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ita ce mahiciyar addu'a kuma ta ta rana arfa ce mahiciyar addu'a لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تشي أداوة تهي كوني آه سي آه نعم أبن ديكي تشوى وحدثني عن مالك لو أنا أمامك وأنا أدوين دكا ko ina mutum yake yana iya su ba sai kana arfa ba wunin ɗaukar fadala ta ranar arfa kurin duk kana iya rubuta ko ina kake sai ya ce wa haddasa ne an malik an ibn shihab an anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah ta'am al-fata wa ala ra'si al-mughfar فلما نزعه جاء رجل فقال فقال له يا رسول الله ابن خطر متعلق باستار الكعبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه nan yan uwa abu ne wanda sananne annan sai lokacin da manzon sallallahu ya ci garin makka an bude makka amma ya yi rangumi ga mutanen makka amma akwai wasu wanda ya ambato ibn khattab ya ciki su wannan ikrama ya ambato ce wannan ko ina ga kushe su gurin amma annabi musu wantan su wannan kurin ka abar su sun yi banna sun ci mutunci sun kisa to an san matsayin ka'aba a tsaye rasulullah an kai bin hatsar gashi ya kama ya kama ka'aba kenan kamar iya neman iya neman kariyar ka'aba annabi ta kushe shi kullum ku kashe shi adan da shi ikirma tsere an mai wantan ya tsere ya tahi wanda aka ya tahi ya neman shiga ruwa wanda dai ya kama hanya ya shiga ruwa ba to zai tsere ba to ya ka tambal ya ka kira latar uza yan jirgin ruwa suka ce kai kai suka ja bala'i anan ba kiran kowa ya Allah wa an shiga wannan halin ba kiran kowa sai Allah ya so kamar salatar uza su sun san da magana aka shiga halin bala'i ba kiran kowa sai Allah suka bi suka gaida ba kama sunan Allah kowa yace a wannan halin suka ce kowa anan ba kama kowa Allah to shi anan ne wannan yazo mai daga iya da rabo yace to to in a wannan halin na halaka na bala'i ba kama sunan sunan wani ba ya Allah to me wannan kama sunan jama'a shiga amma ke bai ma fa'ida abinda abinda kake shi anan nake sai ma Allah alƙawari a zuci Allah wannan abin in kuwa abin haka ne to wallahi in sabka sabka kasa zan koma maka da ma me manzo Allah mini kun maka ma kashe shi ma kashe zai amma zai komo ya tuba to anan manzo Allah ya bada wannan akan shi akan shi amma da rabar zai tsira sai Usman ne ga Allah wannan shi da aka saka mai aka mai iso aka ta annaba kamar mubaya annabi bai dosa ya kare da ka gane shi ne a takaice ne wanda dai manzana zana maga baya dai cikin dai abubuwa da aka nema aka yahe mushi dai kaga ya musulunta ikrama idan iya cikin komandonin bude sham wanda kan ji bude sham da bude sun masar iya daga cikin mu suka suka kuma jagorancin kuma musulmi ya zama komanda ne ko musulmi din sa Khalid duka haka abu yawa kana sun yi abu farko kuma daga baya suka zo suka ma addinin Allah aiki wanda ba wata dama da za ka zo kai ka sauke su daga baya wannan zanen bi ka ce al'islam ya jibu makabar ta wuta ta jibu makabar ha mutum ya musulunta to duk abin da aka wuce baya ko kashe kai shi ka ce mutum biyu Allah na musu dariya kowa ma'ana me mutum biyu shi wannan ya kashe ya kashe musulmi har musulmi ya shahada kuma shi ma ya tuba ya shahada kowa yana da sai mai maza sanar yake cewa inda kuna ta hada da kawuri musulmi ya cire maka hannu ka sa ka yi kana ka yi sai ya kewa ya ce ya ce ya kalmar shahada ya ce in ka taba shi ka taba hannun ka aka cire hannun ya cire hannun ka naka yanzu ya kare ya cire maka hannu ne wa sai su da mace kwarai kwa ya yi kalmar shahada an kare in ka taba shi ne wace a lokacin kai jinin ka halitta sai a cire maka hannu ka cire hannu ba ta na rama wanda kalmar shahada da shi ɗan ƙari ta tarba ku shi na kashe wata da aka kace su da mun gan shi ya kashe mutane ne ya ce a ba shi ya ya kalmar shahada ƙari ya kare kanshi daga mun kalmar shahada kun ice kun yaba kun shahada Allah ya Allah ya wudi kayan ka zo ya wuce shahada shikenan ya gama da kai ka guri gurin Allah baka lada baka ce ayo ai na rawa a'a yayi ne annabi ce lokacin na jinin shi da ya musulmi da jirgin ma an kada shi shi ya kada jirinka wani yayi da iya kawo to kenan irin wannan Khalid an kan ga tarihi an kawo da akai amma bayan musulunta sun wanke kuma sun yi abin da wani ma wanda yake tsawon musulunta bai yi ba wani sai labarin Khalid bin Walid sai kira ma ko musulmi saban da yawan warko ko san da irin abin da suka yi wajen gwagwarmaya wajen bude ko san kuma aka talauta yan bude sham ko san bala'in da aka yi daula ce zafinanna wata ta shekara 500 zama wata irin su farisa wata dubu ayyuman an zamana an zamana amma kurin da ƙari imani a taimakon Allah ta shekaru a je a mutu a kashe dubu lokacin nan dubu a lokacin nan da rai mutum ɗari mutum saba'in ne za a kashe ya su dubu wani kashe sai a yanki a wurin ana yi a wurin ana yi kurin ana kai ana mutuwa ana turawa ana shiga ana sai a wurin ana yanki wallahi a wurin ba tun daga tsaye ba wuta ba ka kwanta ba tun tsaye kun ya bar su koma har za a kai ana zuwa ana zauwa ba tsaya ba ka ta tsaya a huta kurin bala'i yake kurin an kara kara kwan shiga woki a ci gaba da yi an je haka ake ta ya kashe dubu wallahi dubu zama guda kashe sai aka ce madad aka halifa aiko su an akwai madina aiko ba madina aka wani gari a ce a ba mutanen kaza ƙari a ba su ƙari suna buƙatar ƙari haka aka ta yi dubbin ya kashe wani kanti bude rashin kanti siya da yarmuk dubbin ne suka mutu kaya bude kurin ayi ne ya shiga kurin karin imani ne sai an shiga kurin ba daya baya ba ja da baya haka suka bada kan suka shiga wani wuraren mutum kan tarihi ba zai ga abin kwarai da aka yi gudun kwarai Allah kenan don mun mutane da abin suka yi musulmancin su ya wanke abin da suka yi gaskiyar magana annabi ce qutulu ku kashe shi qala malik wallan mai kunu zama ya mutum hurum annabi amma a lokacin manzo Allah ya shigo makka fa bai cikin harami na makka kenan bai cikin aikin haji kurin shigowa yi da bude makka wallahu alam Allah shine mai sani uwa ina ga تمقالنا وحدثني حدثني ما مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءوا خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير حرام الله بن عمر تيوا يا فتو دغ مكة إذا زو قديد إذا قديد يسام لابار نا دغ مدينة معنا لابار سيقوما nan maganar shiga makka ba harama da ta fata ma yana ana iya shiga makka ba tare da ne ajin hajji ba shi ne magana kuma kana idan shiga makka wani abu da bane kai ka kuma ka huta ba kai ba aikin haji shi ne magana kuwa illa magana ce ta na kafir wada wanda shiga makka ana so ka yin bar makka ko da ba aikin haji je ba yayi tawafi na ban kwana yan wannan gane kamata mu tsaya sai yan wani mas'alar mu da mu wata ta Imam Malik ganin mun zo kusan karshen kitab bangaren abin da shi bangaren ibada ibada mun zo kusan karshe kitab haji na karshe za mu shiga wasu ababe wanda yanzu ma ba a cikin su ma wani maganar jihadi ya za a yi nawa za a raba abubuwa kaza wani abubuwa za shi gaskiya na abubuwan suke na mu'amalar sauransu wanda ko man zo shekara hudu da muka fara motsa kusan shekara hudu yanzu rabi ma kusan rabi da muke biki yanzu don haka kamar da abin da ya ke cewa al'ilim in talabatu kathiru wal umru fi tahsilihi qasiru faƙaddimin amma falaham ilimi na da yawa kuma kwanaki bisu ke ci mai gaba ɗaya filin ga gabatar da mahimmanci aula gaskiya ganin muna da buƙatar sanin ibada da kyau kuma na ce kuma gabata suka ɗauki kitaba ɗaya su a ima a littara kan shi ba yayin gaba ɗaya ba ganin a gaskiya lura wanda ya lura muna matsala wajen sallah wajen siffar sallah daga mutum ya wajen suna dama mai iya sallah ya rika mamakin shi to gaskiya ganin littayi da wanda a yanzu dai a wannan rayuwa ta babu littayi wanda ya kawo duk abin da yake ba ba ma sallah ba da kullum zai yi zai kama tun da kafa zai mai kita sallah na albani mai ta kami da salimin ka annaka tara'a su ba sallah manzan zan zalama tun daga kabbara har sallama kamar kada a gaban ka ana yi tsarin da ya ma littayi cewa abinda abin ya wuri a yabe kan wannan in mi ya zo duk abinda yake da narwa da hannun shi ya kai in ake kafara duk abinda yake da kafara a sallah ko ne ya kama shi wani lokaci haka yi wani lokaci ya haka wani lokaci duk inda ne duk wannan da inda ya fi shi kafara sallah shi inda yake ya kawo mashi kuma tatacce ga shi in sun koya ce yau in sun koya yi in addu'a ce addu'a dai a wurin in na wata ke ne ta tabbata sai ka masu iri kaza iri kaza iri kaza a wuri kaza duk wanda kai daya sai da zaki da muhimmancin littafin yana muhimmancin gaskiya ta zaki da dalila muka zo karshen kitabul ibadat na motsa za mu ajiye shi a gehe mu ka su fita insha Allah insha Allah bizin Allah za a nemo shi lokacin ya insha Allah eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته